الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi ashirin da bakwai ga watan rabiul awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba muna sura ta arba'in suratul mu'min ko suratul ghafir inda muka yi darasi hudu za mu tashi darasi na biyar darasi na uku kai za mu tashi na hudu a wannan wato sura mai albarka za mu tashi aya ta talatin da hudu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon karantawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu ci bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الله مدوكين sarki yake wala kad ja'akum yusuf hakika yusuf alaihi salam ya zo muku min qabl jinda tan bil bayyinati da hujjoji fama jintun fi shakkin ba ku guje wa kuna cikin kokonto mimma ja'akum bihi da abun da ya zo muku ne hatta idan halaka har lokacin da wato wato Allah ya karbi rayuwarsa ya mutu kuntum sai kuka karkacewa nan ya ba sallahu bi ma bi rasula Allah wani ƙara aiko da wani wanzo bayan wannan da ya mutu ba kadalika yudillu Allahu man huwa musrifun murtab kamar haka ne Allah ya tabbatar da wanda ya kasance musrifun mai wuce gona da iri murtabun kuma mai shakku da kokonto akan al'amuran ubangiji nan walakar ja'akum yusufu maganar wannan mu'minu ali fir'auna wannan bawo Allah ne da aka ce abibun najar ko jama'an ko kaza amma dai sun bai da juna zancen da yake inganci ba ba faɗi sunansa ba to wannan mu'minu ali fir'auna shine zai yanzu ki ci gaba da wa'azi sai yake wa wannan mutanen fir'auna cewa walakar ja'akum yusufu haka ba ba annabi yusuf alaihi salam ya zo muku wannan sai yake nuna annabi yusuf ya riga zuwa kafin annabi musa wannan ya tabbatar da haka domin ya ce min kabulu tun da can shi za imamu suyuti yake cewa tsakanin annabi musa da annabi yusuf shekara arba'in ne wasu kuma ka ce wai ba wannan yusuf din da kuka sani ba ne jikan annabi yusuf din amma nan da zan ya fi kowanne rauni ba dan ce mafi inganci annabi yusuf ne maganar shekaru kuma shi ma wannan wato ijtihadi amma dai annabi yusuf ya riga annabi musa alaihi salam zuwa to da shi ake anan wani karja a kuma yusuf a kika annabi yusuf ya zo muku min kabul tunda kafin zuwan wannan annabi bilbayi na ce da hujjoji ba ma jirgin fi shakki min ma ja a kumbi amma ba ku guje ba kuna kokonto dangane da abin da ya zo muku ne annabi musa hujjoji a ce da Allah ya gaya mana cewa ya zo da fitna a yaƙi bayyana hujjoji guda tara wa ma nurihim bil ayati illahi akbaru akbaru min ukhtiha saboda haka duk wanda aka zo gashi nan ba arsalna alaihi masubana wal jarada wal qummala wal zafadi'a wal dama ayatin mufassalat Allah da kansa yake ayoyi wanda aka rarrabe Allah wanda bakin sarki ya jarrabe su da ruwan tubana suka roƙi annabi Musa ya roƙi Allah a yayi musu wannan ruwan ya roƙa aka yayi ruwan annabi Musa amma da suka wato suka suka yi taurin kai sai Allah kuma ya kawo musu wata ayar daban sai aka turo da bari bari suka ike su bayan sun roƙi da Musa kuma roƙon Allah aka janye bari sai aka turo da kwarkwata kuma duk wankan ka sai yi kwarkwata mutum zai kwanta kawai sai ya shiga duk ya kewaye ta lullube masu shine wal kummala bayan nan sai Allah ya ƙara aiko bayan an janye suka koma ke gantakar su sai turo musu kuma da kwaɗi kwaɗo shi ma ya gagara ya isi mutane sai dai ka ji yana ɗan dai a jikin ka kawai in ka buɗe kwano za ka ci abinci zai ga kwaɗi suna fitowa komai kwaɗi ka bayan ba da wannan lafiya bayan kwaɗi kuma sai Allah ya aiko musu da jini kisa Allah ya ce ayatul mufassalat ayoyi daban-daban a rarrabe amma Allah ya zo tsaba taurin kai man yadi Allah fa huwa al-muhtad to tsaba taurin kai ne da taka Allah yake ba takbaru suka girman kai girman kai kana kalla abu gaskiya ne kake karba ya ko annabi Musa nan da kuke kai wa taurin kai a gaban ku aka aibe shi an gaya muku haka yake ta zama ai ba haka yake ta zama ba shi ba ba girma yake ba ya yi shekaru ya kai mizanin da Allah ya aiko shi kuma ya aiko shi kuma shi ya zaɓe shi me yasa ba za ku ji shi ba sana abubuwan da ya faɗa duk gaskiya ne Allah ya ce fastakbaru wa kanu qauman mujrimi suka yi girman kai saboda mujrimai ne masu laifi kawai to shi ne nan ni kabulu shi wannan bawan Allah mu'minu ali fir'aun yake tuna musu cewa Allah ya aiko annabi Yusuf alaihi salatu wasalam shi ma annabi Yusuf din ba taurin kai kuka yi masa ba kafin zuwan annabi Musa nan da ya kawo jeji daban-daban shi ma ya zo kun san annabi Yusuf amma biyayya ne ba wai dan annabi ba ne sun dan kawai sarki ne prime minister kawai shi za a gefen sa sarauta suke yi amma ba gaba ɗaya tarihin za ku gaba sai mai biyayya da wani shi annabi ne wallahi kujerar kawai suke kallo ba su kalli annabtarsa ba kwata kwata isa ba ba ka wani dogon labari wajen nagartarsu da biyayyarsu da kaza ta kawai kujerar su ke kallo isa muke gaya masu mulki Allah ya baka kujera to mu kullun aljanna ya baka in ka ga dama ka buɗe ka gidan ka ga dama ka wurgar a teku kwarai kuwa domin wanda yake da mulki yana da dama ta abubuwa za ka shekara arba'in kana wa'azi ba yi ba amma rana ɗaya ne mulki zai faɗa kuma sai an yi wallahi yani idan za yana da dama ku karfin da shi kaga mutun ya samu ciyaman na local government dan abu kankan ya ce ba zai ba saboda kaza kawai tun abun da suke kallo kar wasu su zage su yo tunda manyan annaba suka zo sun yi nagarga an zage su kai waye da za ka rubu mulkin jama'a kace ba za a zage ka ba din nagargarka kuma imam malik ya tambayi wasu daga cikin ɗaliban da wata rage ce mutane suke cewa a kanmu sai aka ce da shi wasu suna yaban ka wasu na zagi shi ce alhamdulillah shi da ma haka ce dole haka za ta domin mutane iri biyu ne akwai mutanen kirki akwai na banza yake da an taɓa guri ɗaya zan zargi kaina sai kowa ya gona yake so ko shakka babu wanda ya mutu san zuciyar kowa zagi na yake so ina da matsala in za a yi kowa wa ya kamata a yi ba ba annabi alayhi salatu wasalam ba domin shi ne Allah da kansa yake wa innaka la ala khuluqin azim ba ka da wata ciwo ɗan da MON da OON da kaza da tafi wannan babu da Allah da kansa ya yabe ka cewa kana da tabi'u kyawawa mafiya girma amma ta Abuja yanzu suka gaji abin da ake so kawai ka yi in ne ka tabbatar abun nan wato daidai ne to kabar wa Allah kawai amma dole wanda ba da kirki ba za su cece ka mutanen kirki kuma su yi ka wannan shine kaida kai dai yi kokari ka ga ka kwatanta shikenan kuma na saba ga wani daga cikin masu mulki yana ma kan dawansa nace wa ranka dai idan irin wannan za a kalla nace in dai mutum baya so a fice ne kamata ya hukunci rabba nace mafiya yawa al'umma abin da zai taimake shi sai bayan ka ba gurin suke yaban ka ba saboda haka karka taurare shi yanzu kai abin da yake daidai shi ne kawai kai abin da yake daidai amma matsala abin da na lura mafiya yawanci masu mulki wallahi tun da kasa kasa har sama yawanci wanda suke jikin su ba za ga musu gaskiya abin da suke so suke gaya mai na taba gaya wani mai mulki wata magana yake ba wanda ya taba gaya ba tun da yake sai ni ne mamaki yake ba wanda ya taba gaya bar kaza abu mai sauki kuma to saboda haka ya kamata mu fahimci wannan duk wanda ya san baya son a fete shi to kai ka zo mulkin mutane in dai yabo kawai kake so to ko a gidanka sai an soke ka Allah a wani yaro yake da ana canza ubangi da tuni sun canza baban haka yake saboda ba ka jin daɗin zama da shi Allah da ana canza ubangi da tuni sun canza nasu to ka kawai ka ba abin da Allah yake so ka zauna lafiya to annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya zo min kabulu inda kan tun kafin zuwa annabi musa bil bayyinati da hujjoji ka hujjojin nan shine al bayyinati sai Allah yake ba ma zintun bi shakkin ba su guje ba in shakkin min ma da a kulli ba ku guje ba kuna wato ku kwantar abin da ya zo muku da shi da zuwa yake da iyayensu da kakannin su da yawa zuwa nan don bari Isra'ila ne mutanen Misra ne ake wannan magana kuma na annabi Yusuf ya zo yace hatta idza halaka har lokacin da annabi Yusuf alayhi salatu wassalam ya bar duniya ya mutu shine halaka kullu sai kuka rika cewa lan yawa Allahu min ba'di rasula Allah ba zai kar aiko bayan wani manzo bayan wannan annabi Yusuf ku kalli kalmar lan yawa Allahu min ba'di rasula da kan suka ce mar manzo kaga ashe sun san manzo ne na Allah amma sun bi shi ba su bi shi ba kadalika yudillu Allahu man huwa musrifun murtab kamar haka ne Allah yake fatar da wanda ya kasance musrifun bai wuce gona da yi dama al-israf a komai ana yi wajen biyayya idan ka ibun Allah da manzo kai israfi idan mutum ya samu abu yake amfanuwa da shi dukkan kanta da ya zuba yayi israfi shi za mai risala yake al israfu guluwun wa bid'atun kawai famfo kawai kana alwala israfi domin ka tare bokiti zaka ga ruwan da yake tare a kasa zaka ja ba bai kawai dindiranka da bohol kawai ka tafi shi ai dai ai wanka a ai ya kamata famfo ne kawai in aka kunno a kashi sai a koyi ko kuma a sa bokiti in dai hakan za a yi ruwan da ya ragowa a cikin amfani da shi a wani abu ko wani ko a zuba wa duka amma abin da take tafiya mun san da iyayen mu abin da suke cewa an suka diga kunna bango sai ka ji ana cewa kaje zuciyar annabi ni dai na taso a gidanmu da wannan darbiyar ma'aikin mun ya diga kunna bango zai rika faɗa yana cewa zuciyar annabi ka kunna kaga ba ba hadisi bane amma kuma ya shiga rabu ya zauna har yanzu ba na so ji an saki ruwa Allah saboda kai akwai arasa kawai in dan gona ya gani ka tafi ban boti ne ba dai Allah shi ne maka ne saboda alhaka ko ne don ki ba kirawa shi ina ne duk inda aka ji a ko ta unguwa da wani ya ga mu wani makanike na yake ji unguwar su ma ba ko ina yake samun ruwa ba sai an yi ta kaza kafin a tabo ruwa kuma aka tabo in ba da damuna ba baya zuwa sosai zai iya kafewa duk da aji shi ne ya gaya mun yace akwai abokinsa wanda saboda tsabar wahalar ruwa a gidansa ya yanka hudu sun fi tashi da safe sun ce ruwa sai kowa ya shiga ban tsaki ake bulodi sai kowa ya gaba Allah wannan abu ne da zaka gode wa Allah da hikimar da ya ba kai eh eh ko raƙumi ai an jarma har yanzu akwai eh wanda za a ga raƙumi ya ci tafiya sai ya tafiya da tsawo ta mai da kilomita ko mitas masu yawa yake kuma ruwan da suke blocking da yake wanda suka yi amfani ne kamar lawan da yake ajiye shi ake ba a zuwarwa shi za a bari a bokiti da tafan kowa ya shiga ban ɗaki za a ce kowa ya shiga ɗaya to sai a biye awa mala ai ga ka gani ba ai yawanci kasashen da suke cigaba ba ma iya ingila ba ruwa da kakilin din sai wanda ta riga kai yuzuwa da shi za a dawo na da shi ko kuma da Allah mun gode ba to saboda haka idan ni ba Allah ya ba gode masa kake kai wato lizamu la tanka da bakadi ya gode kan mutum ya Allah bidin to shi da Allah bada kudin zarfi yake to shi ne musrifun murtab bi ko kwanto kuma in kana so Allah ya shiga lamarin ka kullun karkar ka ko kwanto akan ta'anin ka duk randa kake roƙon Allah ka rika hararo abubuwa uku ko hudu na farko ka rika jin cewa Allah ya fi karfin kowa to kai ba mutab bane ya fi kowa sanin halin da kake ciki ba murtab bane ba ka kokonto a jihansa ya fi kowa san ka sannan ya fi kowa tausayin ka in Allah ya ji Allah zai ba yanzu da kake roƙon sa Allah yi min kaza ya rika hararo wannan cewa ya fi ƙarfin kowa ya fi kowa san ka ya fi kowa tausayin ka duk da rika hararo su za ka zauna lafiya Allah zai rika shiga al'amuran amma ka zama murtabi raba kafa cewa zai yi ko ba zai ba uhu to sai ka ne sai ran da ka dawo kaza ka sami shi to shi ne Allah ya ce Allah dina الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار kamar ka tambaya cewa suwaye musrifin murtafin da Allah ya ce alladina yujadiluna fi ayatillah sune masu jahiliya dangane da ayoyin ubangiji kamar ayoyin da na bada misali yanzu waɗanda suka karya dangane da annabi Musa lokacin da ya zo musu to shine masu yin jayayya da mutu dangane da ayoyin Allah bi gairi sultani ba tare da wani hujja ba a tawo da ya zo musu ne annabi ya zo da dalili sun karya ta annabi Salihu ya zo da nasa hujja sun karya ta annabi Hud ya zo da nasa hujja sun karya ta haka annabi Musa shi ɗaya bayan ɗaya sai da ya zo da guda tara da yi wannan ta farko ma da suka yi tsafi ne dabo ne aka tsalle ba ya kuma yi wani suka kuma cewa ƙarya ne duka wanda ya je da suka ƙarya ta to haka annabi alaihi salatu wassalam da ba shi yake ba wa labarin dan ya san cewa to ba iya shi kadai ake wa an yi wa na bayan sa ba ƴan uwansa to shine yake kabura makkana inda Allah lallai wato kyamar ta girmama a gurin Allah madaukakin sarki wa inda alladina amanu kuma ta girmama a gurin wanda suka yi imani abun nufi duk mai imani mu'mini idan ya an saba wa Allah an kare ta hayoyin Allah da hajji bi ta annabi alaihi salatu wasalam sai ya ji kyamar da ta girmama a zuciyarsa sai ya ji ba da ita ba iya annabawa kawai ba ba Allah madaukakin sarki ne kadai yake kyama ba har mu'mini kadalika yadba'u Allahu ala kulli qalbi qalbi mutakabbirin jabbar kamar haka ne Allah yake rufe kowace zuciya ta mai girman kai shine mutakabbir duk zuciyar mai girman kai sai Allah ya gaje ta ya rufe ta jabbar kuma wanda yake jabbeni shine wanda yake azalimi ya wuce gona da yi shine jabbeni idan jabbar ta zo bangaren ubangiji ya bori amma aka ga yawa ɗan adam kuma zagi ne domin cewa wa lawul kibriya'u fis samawati wal ard saboda haka al kibriya girma na Allah ne a kan mai da kai kaga shine al jabbaru amma ka ce wani jabbe to ana nufin azzalimi kenan wanda baya yin abin da ya kamata ai to kaga aljabbaru kuma bangaren Allah shine ne tsorawa wanda ka karye zai tsora ka shi kuma dan adam karya ka ne in ya dauki wannan kalma jabbe riwa to zalunta ka ne to shine Allah madaukakin sarki yana rufe irin zuka ga wanda suke jabbare sai Allah ya ce وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب amin أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل amin وما كيد فرعون إلا في تباب Allah ya ce wa qala fir'aun to kun ga wancan mu'minu ali fir'aun ya gaba magana yanzu to shi kuma sai yake so ya karanta jawabin bayan taro fir'aun da ko wanda zaka ga ya san kafin shi hujjoji amma sai yake a karfi shi zai magana dan ya zanto sai kawai din nasa aka tafi da shi ba naka ba kawai yawa nan da nan wa qala fir'aun sai fir'aun yake ya haman ya kai haman babban waziri أبن لي شرعا لعلي أو أبلغ الأسباب أبن لي شرعا kaje ka gina mun katin gini domin a sarhu yana nufin ko dai guri ne fadi da za a kawo tashi ko kuma gini dogo inna sarhu mumarradun min kawari kan suratul naml ko a lokacin da aka hakawa annabi Sulaiman ko bilkisu kai aka hada masa wannan abu aka ja suka sharhu muwaradun min kawari to wannan kuma wuni ne sara da jira mun katan jini la'alli ablugul asbab jira rauna wata kila na kai ga hanyoyi wani irin hanyoyi sai ji asbabas samawati hanyoyin da da ta sama kama zaki yanzu ba hatta li a ila ilahi Musa dan je in kayo ubangijin annabi Musa in je in dai koki wa inni la azunnuhu kadiba domin na tsammanin wannan Musa ba ƙarya yake ba ai koki ba sai na tambayo inna lillahi wa inna ilaihi ko da gidan na duba ina wani tadabburi akan wannan wato karshen ba wanda ya karshen rashin kunya a alqur'ani irin Firauna Allah ko zai kalli rajin kunya da firawune firawune ba in za ku iya tuno matsalar firawuna ya annaba mu wadi wa sai kan da ubangiji madaukakin sarki da tattaunawa su ai ba irin wannan ba bai wannan rajin kunyar ba eh shi kaga yayi da cewa Allah ya ji shi Adamu ne da shi ba amma shi ka duba kaga wai wai ni la azunnuhu kadiba ina tsammanin ma ƙarya yake ne da kalla Allahun Allah ka je ba ƙarya yake wa kadalika zuyina bi fir'auna Allah ya ce haka na haka kawa kawa fir'auna su wa amali mulin aikin da yake ganin ne kyau ne alladina dalla ta'yuhum fil hayati dunya kenan wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a saboda haka wasu da ne sabili aka tare shi gaban hanya wanda take ne sabili wa ma kai fir'auna illa bi tabab duk ma kirkin fir'auna bai kasance wa ba cikin wato tabab alaka kallu wannan da kyau ai ba iya wannan jirgin kunya fir'auna ba bayan fir'auna ya fito da irin wannan yawa annabi Musa rashin kunya sai yawa Allah ba ma alimtu lakum min ilahin ghayri وهذه الأنهار تجري من تحتي أنا ربكم الأعلى لا يدخل على الله أماني ne gaba da haka yake amma kun san wani tadabburi da zaka ka gane da annabi da Allah zai aiki gurin annabi zai aiki annabi Musa da Harun gurin Fir'aun duk da wannan rashin kunya sai ce ba kula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha kiman magana mai sauki Allah bai yi taliyatin irin yadda ya rike ba eh domin wanda na ji aje abu wanda yake da sabo to da yasa ake ba wai murna ake yi yake da sabo ba sauki ya mara ake ya aure din rage kunya sai ya gaji Allah ya gaji wanda Allah ya aiko amma sai Allah ya ce in zaka gurin sa da yawan magana mai sauki wannan na yi ne ga abokan da'awa in mutum zai wani da'awa kar ka kai a takin din zan direct ne ba zai fahimce ka ba magana za ka kawo ta hikima kawai wanda ko bai ɗauka ba ya san cewa gaskiya ka faɗa amma lokacin da ka taɓa tafiyarsa zai ƙoƙari ya rama ba zai taɓa fahimta ka ba kana taɓa tafiyarsa zai ƙoƙari duk gaskiyarka sai ya rama ballantana kuma in shugaba ne wanda yake jin yana da wato kariya babba zai amfani da wannan kujera ta zai fitar da ni ko da gaskiya ka gaya ba to ni da ta yi hikima kaga da aka tashi aika su tun da Fir'auna shugaba ne a cikin mutanensa sai Allah ya ce kun je ku ga wa zambe ne sauki la'allahu yatazakka wata ina ya dau wa'azin aw ya sako ji tsoron Allah to wannan darasi ne gaskiya babba kaga ne yake dantakar Fir'auna amma sai Allah maraukakin sarki ya yawa wato annabi Musa da da annabi Harun cewa su tausasa masa wajen magana da kansa Allah yake wa kai da Firauna illa bi gaba ka wato ma cikin Firauna bai kasance ba cikin halaka sai Allah yake wa qala alladhi آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار Allah ya ce wa qala allazi amana wannan bawan Allah da yake kima mai wayo ne mu'minu ali fir'aun yana da hikima ya ga yanzu fir'aun ya ya ya cike zance shi ma sai dawo baya so ya zanto fir'aun shi ne mai karshen magana kana dauke ta wa dan kawai sai kuma dawo da magana kuma hikimar da yake yi dan kar a yi magana ba yayi magana fir'aun ya ce mara rashin kunya sai ya rika kiran mutanensa amma daga cikin manufofinsa har da fir'aun inda yana zaune wa qala allazi amana sai wanda ya imani yace ya kauni ya ku mutane na ya ku mutane na ittabi'uni ku bi ahdukum sabila rajal zan nuna muku hanya wanda take ta shiriya hanya madaidaiciya wannan kuka ba za ku shiriya ya kauni ya ku mutane na inna ma hadhihi alhayatid dunya mata'a wannan rayuwar da kuke gani ta wannan duniyar kan jin dadi ne kankani wa innal akhirata lahira kuwa hiya darul qarar shine gidan tabbata ka duba wani ta kawai ne kyau ne ba kin ji firauna ma ya ji domin rayuwar duniyar nan da gulgulo ce ya ka sha mamaki daga mutum wani ban gani wai shekara goma yanzu kana ganin sa sai ka kuma tambaya wani ne kuwa Allah wani ne sai shi ne wallahi yadda duniya ta canza kaji nake wasu mata wa'azi muna tattauna nake da za ku gane duniya ba ta algurur ce shine wato yadda celebrities sun mu yanzu da ake da su ka duba ka ga celebrities na shekara goma sha biyar baya ba su ake yayi yanzu ba kuma abin da zai baka tausayi shine idan Allah ya jarrabe su da wani ciwo za ka duk wanda suka rika kada su sun guje shi duk gudun su suke to ba abin da zai zama matabbata irin bin Allah shine matabbata kawai in wani ya dora ka ita duniya ayi zagawa take ba ta zama guri inda ka san rawar ɗan mata ce daga bai koma baya dan yau kira ji ana yin da ke ke celebrity ke to nan da shekara biyar goma sun je ne yayin shi wallahi domin kin tsufa duk jikin ki ya kai to sai a ɗauko wanda su kuma yanzu jikin su ya ɗaga ya kamata su rika fahimtar wannan a koma gurin wanda yake wato shi baya fushin shi in gani shi Allah kenan in dai ka zuci waje ba mutunci ba domin cewa ila yuzi wa ajal al muhsin haka yake baya tozartar da ladan waɗanda suka kyautata to shi ne Allah madaukakin sarki yake wa innal akhirata hiya darul qarar lallai gidan lahira shine gidan tabbata sai Allah yake kaga cewa wal akhiratu khairun wa abqa wal akhiratu khairun laka min al ula sai Allah yake من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب Allah ya ce mana amina sayyi'ata duk wanda ya aikata wani mummunan aiki duk kankantar sa an kawo shi bin nakira duk kankantar sa sai Allah ya ce bala yuji da illa mithla bara a saka masa wace kwatan kwatan abin da yi iya wanda kai shi za a biya ka da shi amma ai da alheri idan kai daga lada goma ne zuwa dari bakwai zuwa nikin bane ka ga wannan zai nuna ba Allah baya so kowa ya shiga wuta baya so sannan shi kanka zunubin sai an jira annabi alaihi salatu wasalam ya ce wanda ya nufin yin zunubi sai ya fada sai a baki lada wanda ya niyyar yin wato alkhairi bai yi ba sai a baki lada wani abu ya hana shi sai a baki lada idan kuma yayi alkhairi sai a baki ladan daga goma man da bil haka ne bala wa akru amsaliha yau goma zuwa 700 zuwa dinkin bane amma idan zunubi yayi sai an jira shi kuma zunubin guda ɗaya za a rubuta masa sai kal Wajen yake, wa man amina salihan idan ya na kwarai kuwa min zakari na wa'unza namiji goma ba da tantuwa ne zakari na tuba hazbin on sai ha idan mace ta yi abin kirki za a ba ta lada in namiji ma ya abin kirki za a ba ta lada sai Allah yake wa huwa mu'minun amma da sharadi kun ji sharadin ku sharadin shi ne idan kai aiki alheri baka da imani sai dai Allah ya biya ka a duniya Abdullahi bin Bid'an shi saboda alkhairin sa da nana ya take faɗar sa hadisi gudun ma ba da dan sun zo shi yake ciyar da su amma ba musulmi bane bayan yaro suna rayu da ta tuno shi take ga annabi sai yake cewa in bai yi kalmar shahada ba iya abin da yanzu mun yake duk abin da yake yi na taimako na NGO da waye iya abin da Allah zai baki na duniya ne kawai za a biya shi a duniya alaira ba abin da zai samu sai dai ya musulunta in ya musulunta to sai a baki domin babu imani ka iya ke ka'idar karɓar aiki sharadi ya kudu sharadi na farko a imani na biyu al mutaba an fahimta da kyau ko yawwa sannan na uku shine ne al-ikhlas sai sun samu wayannan duri wasu na kawo kawai al-ikhlas wal mutaba ana magana akan musulmi ne kawai da idan da imani dole sai ya cika wayannan kaga cewa wanda ya aiki na kwarai na miji ko mace da yake wa huwa mu'min sharadin ya zanto yana mu'min to shine kaida idan mutum ba shi da imani Allah bai karba aikin ba amma a duniya zai biya ka za ku gani ya sa harkokin business a gaba yana ta samun riba duk wato shi ne wanda za a ce a zahabtun tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya gaba da yana abubuwan ku alkhairin ku na lahira duk kun tinye shi a duniya gaba daya Allah ya ce fa ulaika yadkhuluna al-janna to waɗannan su ne za su shiga aljanna akwai kira da gano fa ulaika yadkhuluna al-janna su ne waɗanda za a shigar aljanna yurzaquna fiha za a azurta su cikin aljanna Allah yake bidai hisabin ba tare da kirkijewa ba kawai za ka ta oda ne mutum zai ta oda ya yi delivery haka za a yi Allah ya sa mana cikin Allah ya ce ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس ما ليس لي به علم تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار.
هل يوم نبأ وعلم بيجمع وعدل سوا. كيف ويا قومي يا قوم جانينا مالي ne ke gare ni ne a da'ukum ila najat ina ta kiran ku zuwa ga tsira wa tad'una ni ila nar ku kuma kuna kira na zuwa ga wuta haka da ma yi alkhairi za ka ta nuna wa mutum mutum da shi ba to akai wato gyara kayanka amma sai ya wa abokin gabanka wa da gyara kayanka wanda ba wuce yake ya zama tauke mu raba ba amma wallahi wanda ganin sai ku bada yi kaza karkai kaza sai zama matsala kawai sai shi ne ya ku mutane na ne ke gare ni ina kiran ku zuwa ga tsira wa tad'una ni ila nar ku kuma kuna kira na zuwa ga wuta tad'una ni li akfura billah domin kuna kira na ne dan bukin cewa Allah wa ushirka bihi kuma ne shirka da shi ma dai dari bihi ya zo da kan abin da ba da ilimin sa ku ta dace na yi sai ce wa ana ad'ukum ni kuma ina kiran ku ila al-azizi zuwa ga wanda ya fi karfin kowa al-ghabbaru bi gafara ga wanda ya dawo zuwa gari ku duba kalmar daga cikin yadda ya kare karshen kalmar za a gane shi ilimi domin abin da yake nufi a da'ukum ila al-aziz ina kiran ku zuwa ga al-aziz shine wanda ba fa gagarar sa kuke ba shi a sakon cewa ya ba bukar ku wanda nake kiran ku zuwa gare shi al-ghabbar din da ya bukar ku kuma din laifin da kuka yi yawan nan in kuka tuba kuma zai gafarta muku da Allah ka duba ka ga yadda ya kare da wannan manzon ya san ya ake jingina al-asma'ul lahi wato wajen muqari da jini al-aziz ya fi karfin ku gaba ɗaya kar ku dauka wa'azin da ake muku ko dan kun fi karfin mutane ya Allah ya fi karfin ku al-gabbaru kuma duk kabar gadar da kuka yi zai yaje muku kun duba sai Allah ya ce لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسلمين هم أصحاب النار madaukakin sarki yake la jarama wato lallai babu makawa la budda ko la muhala yake cewa la jarama babu makawa na cewa ne annama ta da'una ni ilayhi abin da kuke kira na zuwa gare shi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah ba shi da wata da'awa ba shi da wani kira ba shi da wani tasiri a duniya ko lahira kwata kwata ba zai yi wata da'awa wato ba zai kira mutane da amsa ba a duniya ko a lahira wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'a'ihim ghafilun shi ne wannan waye mafi bata fiye da wanda yake kira min dunillahi wanda yake koma bayan Allah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wanda ba zai iya amsa mar ba zai ta kiransa da je gaban kabari ke ta kira har kiyama ba zai amsa ba ko kuncin da ka sassaka wa hum an du'a'ihi ghafilun kuma wanda ake kira din rakanun nune ba ma san ana kiran ba kaga gwara wanda ya zana kira din ba yake amsawa sai kana zaka iya kara wata ran zai amsa ne dai kaga da suke kiran malaiku kamar yadda zamu ji nan gaba a cikin wuta ai malaikun da suka gaji da kiran ai kan amsa cewa wai ne tambayar suka yi ne suka ce alamiya atikum nadirun bai gargadi bai zo muku ba suka ce kadu kadi ja ana naziru fa kazzabuna bai gargadi ya zo muku amsa kaga wannan me yasa suka amsa saboda suna ji to duba wanda suke jira daga matattu sai kuma Ida Allah yake wa idza ukiran nasu kanu law ma adaan wa kanu bi ibadati mukafir da an tattaro mutane Allah madaukakin sarki yake kanu law ma adaan za su zamto abokan gaban su ne waɗanda suke kira din wa kanu bi ibadati kafir idan ma mutane ne suka rika bauta a cikin su ma za su zanto suna gaba da za su mutu cewa sai ba ruwan mu muka sa ku in tad'u la yasma'u du'a'akum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunziruka mithlu wa la yunzir Allah madaukakin sarki yake in kuka kira su la yasma'u du'a'akum ba za su ji kiran ku ba walau sami'u inda kuma za ma su ji mastajabu lakum bal fi tas'amza muku ba wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum rana al-qiyama za su kafirce wa shirkar da kuke yi ba wanda yake baka wannan labarin wato wato biye da gwani bai ba da labarin shine Allah ba hukuncin sarki to shine Allah ba hukuncin sarki yake laysa lahu da'watun fi dunya wala fil akhirah to shine Allah ba hukuncin sarki yake mana wa anna maraddana sai kuma Allah yake lalle makoman mu ila Allah zuwa ga Allah take wa annal muslimina ba su ta gona da yin komai kuma ashabun nar shine yan muta sai Allah yake فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أجيتي فستذكرون ما أقول لكم باو الذي يجد لا كتنا nan gaba za ku tuna wannan jin maganganun da na gaya mu za ku tuna wa ubawidu amri ila Allah ni kuma na al'amuran lawai da zuwa ga Allah inna Allah basirun bil ibad lalle Allah madaukakin sarki basirun ne gani ne bil ibad dangane da abubuwan da bayi suke yi duk wanda ya dogara da Allah Allah zai shiga lamarin sa kaga ya ga mu ya mai da lamarin sa zuwa ga Allah ya dogara da Allah ya ba mu labarin sahabbai a surata Ali Imran allazina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel katina waɗanda kana da hukumar nasu wasu mutane suka zo suka ce da su wato innan nasa hakika wa'ancan mutanen kafirai kenan kar jama'u lakum sun muku taron dangi ba ku tawo ku kiyaye su amma da yake sun dogara da Allah zai faru ba za da mu imanin hakan sai kara musu imani wa qalu kati hasbunallahu Allah ya isar mana wa ni'mal wakil ma yadalla da abun dogaro shine Allah me sakamakon da suka samu وانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم الله yake dai suka biya da ni'ima daga ubangiji da falala sannan kuma cutar da aka zo aka tsora ta da ita bata shafe su ba da azabar da da wato karkace da ake tsora ta da shi duk da ta ba su ba ne yasa saboda sun dogara da Allah lam yamsasum su'un wattaba'u ridwanallah suka bi wato yarda Allah madaukakin sarki Allah yake wallahu zu fadlin azim lalle Allah ma abutin falala ne babba duk lokacin da ka dogara da a gare shi kake hararo zai ma to zai yi yaji da shi ma yake wa wuzu amri ila Allah na jingina al'amura na zuwa ga Allah na yi iyayi da na bawa Allah to shi ne yake cewa inna Allah basirun bil ibad Allah yana kallon bayansa da ni da kudi yana kallon mu sai فوقاه الله سيئات ما نكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب Allah ya ce fa waqahu Allah sayyi'ati ma makaru sai Allah ya kare shi wannan mu'minu ali fir'aun Allah ya kare shi wato sayyi'ati ma makaru sai munanan makin jama'a kirkin da suka kirya sai Allah ya kare shi ne sa saboda ya ce ya dogara da Allah wa fawidu amri ila Allah inna wato wa haqa bi ali fir'aun suwa suul azab sannan fir'aun da shi da yan tawagarta sai mafi munin azaba ya kewaye su ne a ta za a daraka hulgaraku قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد أعطيت قبل وكنت من المسلمين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية sau da haka shine haka bi ali fir'auna sau da haka fir'auna da inda waga sai za azaba ta kewaye su gaba ɗayan su sai da suka shiga tsakiyar ruwa Allah ya ce ruwa ya haɗi ita ce azabar da ruwa aka azabta su sai ga fir'auna yana kira hagu a ruwa yana ta kira yana so kuma yin bidiyo mutane dabara to shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa wato annabi ko baka biya ba
النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب Allah ya ce kar ka ga Fir'auna wajen a ruwa ya mutu ka dauka wanda ya mutu a ruwa ko a cikin gurin ya mutu ya na zama ne ba ruwa ba annaru yu'raduna alaiha Allah ya ce wuta ce wanda za a rika bujiro musu da ita guduwan safe wa ajiyan da yamma safe da yamma ka ji bujiro musu da wuta kaga dai a ruwa yake ko to ana ce bujiro musu da wuta safe da yamma guduwan wa ajiya wa yawma taqumu sa'a sannan ranar alkiyama kuma wannan domin tabbili ranar alkiyama kuma za a ce adkhulu ala fir'auna ku shiga da fir'auna da inda wagar ina cewa ala fir'aun domin yan ahmadiyya da Allah ya taskabe mana su inda an ji yanzu akwai a Ghana tana nan akwai kungiyar bai a Ghana kaga da suka zo garin nan nan sai wani wani abu ko ta wani inda yanzu akwai su amma ba su da karfi saboda yawanci ko kwanan nan sun zo su gada da awar akwai wani mawaki da bazan gaya muku sunan da ba an waka yi ko ne da zuwa karatun ne ya turo min waka na zaurara yace ya ji hakin ta saurara shi an ba shi kuɗi ne yawa ya yi musu waka amma a banza shi ne yake so ya sai musu rabi sai nace na ba shi shawara nace ka ga wani lokacin garin rabi ga abu kake kallon sa nace wannan akidar ba san ta bai shi mu rabin kale ko ku ci gaba da karantarwa ba wanda zai zanta ta zo ta wuce can ma ba a karba wannan gara yanzu da ake karatu duk da dai yanzu da kuɗi suka shigo dan shi ma ana faɗar kuɗi ne yawa suka ba shi nauyi amma taimakon da Allah ya har yanzu banda shi ne juro mun na bi har yau ban ƙara jin da ba suna zo su dawo da wannan farfajen cewa lallai a kaɗe su a aƙira su fir'auna ba ɗan wuta ba ne wai a da aka ce wato a adikilu ala fir'auna zai ce an tawaga sara a gaban da shi to ai kuma wata duwar bai da ka ba saboda haka banda shi ko kai kawai za a shiga sannan kuma kiyaye wanda taba ga yawan nake to ai sai ka kale ni da wannan ayar ka koma hu da Allah yake ya tudubu qawmuhu yawmal qiyama fa awradahu wanda shi ko ya zai fassara ma wannan Allah yake in za su shiga wutan ba Allah yake shine a gaba fa awradahu aka Allah yake ya tudubu qawmuhu ne jagora na mutanansa ba aure da humun da ya ne da ko wannan ayar kuma wata a cikin jiro da su wasu ɗan kira ku ne da in kai riga karfi Allah ya taimake mu da a wannan shekarun a gona na wanda sunan sa a Yarbawa da yake ya karba da yana da kokalwa daga baya ya gane ne ne mutu rabi ne za ki kuwa sai wani rubutu wani littafi da littafi yana nan ba ku yayi ba ya mutu daga cikin radodin da ya mutu tunda ya san akidar ya mutu radodi masu kyau wasu tushen abubuwan suke da shi maganar ceto maganar zarauna maganar wasu abubuwa ne kusan biyar shi da in karke su ka san su dukka to ba yadda za su da kai to yanzu ake so kuma a dare ta amma ba za ta karɓo ba domin ba su da wato yawanci kuma mutanen mutanen Pakistan India su suka ko shi ni da gulam din ai dan ne kaga shi ni da asalin gulam din Ahmad gulam din ai kaga mutumin India ne to an fahimta da kyau ko yanzu da haka wannan dini suna da wani akida cewa annabi ya raduna alaiha guduwan wa asiya wa yawma taqumu sa'a Allah ya kira na alkiyama adqulu ala fir'aun za a ce ku shigar da fir'auna da inta wadda da haka zaka fassara ashadda al'azab azaba wadda take mafi tsanani to a wannan ayar ahlus sunna wal jamaa gaba ɗaya sun tafi akan tana magana ne akan azabar kabari azabar kabari kuma akwai wanda suka kare ka azabar kabari kwata kwata wasu saboda jahili wasu kuma saboda san zuciya wasu kuma saboda wato talaita karatu wani guri ɗaya kawai akwai hadisi kamar yadda malam yanzu ya kawo anan bari mu bi walakin haula su'alu wa huwa annahu la shakka anna hadhihi al-aya makkiyya ba wannan ba hadisin na da ya kawo cewa na da wata rana Allah ya kare yadda a gare ta cewa wakadista da wakadista da nuriya ala azabi kabri haka ne cewa akwai tambaya cewa wannan ayar an kaba hujja da ita akan azabar kabari bil barzakh a barzahu imam ahmad bin hanbal yana da ruwaya daga nana aisha cewa wata bai yahudiya kana tahdimu hadin wa nana aisha hidima wala tasnau aisha ilaiha shay'an min al ma'ruf illa qalat al yahudiyya wannan bai yahudiyar duk abin da nana Aisha ta mata na alkhairi to wannan da Yahudiya ta ce da nana Aisha wa qatilla wa azabul qabr Allah ya tsare ki daga azabul qabr in dai nana Aisha ta maka abin alheri sai ta faɗi wannan qalat kina da Aisha ta ce fa da kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alayya fa qultu ya Rasulullah ana haka sai annabi ya shigo jira sai da ya ba ki Allah hamdul qabr azabul qabr yawmil qiyamah gaskiya ne ranar alkiyama a cikin kabari za a samu azaba kafin kiyama ta kai dan bai da jana ya kai wa annabi ke ba taba jin karatun bai kama sai a bakin bai wuya cewa kabari akwai azaba kala na ji annabi ya ce ba wata azaba kabari wa amma zalik sai ya haka kala ta ce hadi ne wuri ko kuma ina kika samu wannan shi wannan karatun wa amma zalik da dai nan ka samu wannan karatun kala ta ce hadi ne wuri wannan bai wuriyar ba la nasma'u ilayha shay'an min al-ma'ruf illa qalat wa qatilla wa azab al-qabr ba mu kare mata alheri ba sai sai mana wannan addu'a to Allah ya kare daga azaba kawai kada ji annabi yake kazaba yahud yahuda kariya kike ba wata azaba kawai wa huma alallahi akbar tun wa Allah kariya ba tun wa Allah kariya la azaba duniya wal kiyama ba wata azaba an ba ta kiyama ba ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله bayan nan aka dauka kwanaki ba sha Allah wa an yankuta aka dauka da shi irin kwanakin da Allah ya ga dama a dauka wa karaja za ta yomi nisban nahari mustamilan bi sauri wata rana sai ga annabi ya fito ya dinka da wani babban da a cikin rana da rana kaka muhammaratan ainahu idanun ta ja wa huwa yunadi da ala sautahu yana daga wuri yana cewa alqabru kasira illailil mubli alqabar alqabru kasira illailil mubli shi kabari kamar wani yankin wato dare ne mai duhu ayyuha annas ya ku mutane law ta'lamu da ma a'lamu da bakaitum kaseeran wa zahiktum wa la zahiktum kaseera ya ku mutane da ku san abin da na sani da kun yi kuka mai yawa kun yi dariya yar kada ayyuha annas ya ku mutane ittabi billahi min azabil qabr kurka neman tsari a gurin Allah daga azabar kabir kun ga saba annabi wal mansur fa inna azabal kabir haqqun annabi yace azabar kabir gaskiya yanzu aya ta sauka wahayi ya sauka ga annabi alaihi salatu wasallam cewa akwai azabar kabir wannan isnadi ne kuma wanda yake ingantacce akan sharadin imamu muslim haka nan wa da bukari ma Imam Ahmad ya ƙara ruwaya daga rana Aisha yace shi addu'a ta alaka imratin yahudiya wata mata da yahudiya ta tambaye ta ba ta ta je ta roƙe ta wani abu ce ta bata fa kana til aje take da ita adaki Allah min azabil qabr yahudiyar nan tace bai wa Allah Allah ya tsare ki daga azabar kabari ba an karta Aisha da Aisha tace ba wata azabar kabari فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له da annabi ya shigo da yayin da ta gani sai take da shi ga abin da wata yahudiya ta ce fa kana la yati babu sai annabi ya ce a'a قال قال لا جاء جاءتي ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك bayan nan kuma sai annabi ya ce da mu wa innahu uhiya ilayya annakum tuftanuna bi quburikum ku sani cewa an mun wahayi cewa za a jarrabe ku a kabari bayan wannan magana haka ya faɗa shi ma hadisi ne ingantacce saboda haka ina ga tunda a ce lokaci yayi za mu tsaya nan sati ne zuwa sai mu dora a daidai wannan ayar dangane da abubuwan da suke tabbatar da ni azabar kabari abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binda Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon gujewa ta akwai bai bai wanda da muka ta a addu'a a kwanakin bayi can ta bi hudu kenan gobe Allah bandar a asibiti an sallamo da jiya wadda aka yi tana zuwa karatu da cibiyar kenan matar Alhaji Aliyu Auyu duk karatun mu na lahadi da ita ke biya saboda haka Allah ya jabaje ta da iyo kware da gaske an sallamo da jiya muna roƙon Allah maka hutun da jiya sa fitar da ilimi da zama mata kafara Allah ya jaje ka murin da Allah maka hutun da jiya mara lafiya gida ya ta wuce Allah ka ba su lafiya ku da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa da ko mun da muka faɗa abin da za mu yi ba Allah ka iya mana muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa waɗanda suke yin aikin da sana'a da neman jari Allah ka taimake su muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa da ko mun da muka faɗa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure da kuma a gaba Allah ka tsaya mu muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa iyayenmu da malaman malaman mu da malaman mu da suka riga mu da Allah ka tsaya mu da gafara ba tare da mana tsara mu lafiya da tsawon kwana muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa matasan malakatuna su a hanyar wani bibiya muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa da kofin da wadda kuka ana gaba mu daga wani nage Allah ka kada gaban mu da za ku kawo gaban kuma Allah ka ba mu waɗanda za su tausaya mana fadar ba Allah ka zaune da ita lafiya Allahumma salli du'a ana du'a ma wasana fi du'a Allahumma anta alimu bi hawadina fa qbiha bi rahmatika ya hayyu ya salam وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.